أعوذك يا رب واشكر له من فضلك فأوحى الله تعالى إليه ألا يزال لسانك وقعا من ذكري قال يا رب إني قد أنا رسول إني يا رب إني أقول إني أقول على مالك أجيبك عن أقوال فيها قال ولا هو قال أقول دينه أو أنا القاتل وإذا وإذا قلت فقال وإن كان قال يا رب فلا أقول قال تقول سبحانك وبحمدك وتجد على وسبحانك وبحمدك تقول حكم حكم على إن قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله تعالى على كل أحواله ولم يهتم بحالة من الحالة وهذا يدل على أن أنه فعل رسول الله تعالى من حال طهارته وجلالته وأما عن ذلك فيه فلم يكن يجاهده أحد يقصد عنه ولكن شرع لأمته والأحكام ولم يستقل وعلا ما يدل على وجود الاقتناع بالذكر وأنه لا لا يصلي به إلا ما لا يصلي لا يصلي به إلا مقام واحد وهذا وهذا وكذلك جاء للإمام سورة حسن عند الاجتماع أن يقول أحدهم في استغفار اللهم جميل الشيطان وجميل الشيطان لا يحسن لأن الذكر على نفس أداء الحاجة وجماع الحاجة على غير أنه لا يصلي بالشيء لأنه يعطيك بقلبه من ذكر ولا يذكره بقلبه فيذكر به عن ذكره بل هو أحب الذكر إليه ولو كلمة القلب الإسلام هي لكان مختلفا بالمحال وكان تكليفا بالمحال بالمحال كما قال القائل يراد يراد من الحكم يعرفه وكان القضاء على الناس وأما الذكر باللسان على هذه الحالة فيحصل ما جاء عنه فليس من عزيز الكلام ولا وذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يطيع عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم وقال عثمان بن أبي زبير إن الله تعالى لا يحب أن يذكر في الشيء ويحب أن يذكر على كل حال إلا عن الصلاة ويبقى ويكفي في هذه الحالة ويكفي في هذه الحالة إسحاق الحياة ومراقبة ومريضة عليه في هذه الحالة وهي من أدلة الذكر فذكر كل فذكر كل حال بحسب ما يريد بها بذكر كل حال بحسب ما يريد بها والفارق بهذه الحال والفارق بهذه الحال التفقه بقول الكلام من الله تعالى والملك بهذه الحال التفقه بقول الكلام من الله تعالى وبذلك وذكر للناس عليه واحسان اليه وإظهار العظيم العظيم أن يبدو له حتى لو وقع فيما قتله لو بقي فيما قتله فالنعمة في تيسير قلوبه كالنعمة في عقبته وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا خرج من الصلاة دخل ربه وقال لا هارون قول يعلم الله قدره وكان بعض السلف يقول الحمد لله الذي أراقني وفتح وأحصى فيما فعل وأظهر فيما نظر وكذلك ذكر هذه الله وترى هذه الذكرى حتى تمكن بها عليه وهي من أهم بدعاء الدنيا فإذا ذكر نعمة الله تعالى عليه بها قال من قلبه فائد الذكر فالذكر وعن الذكر وقال
الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا يمكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al-Imam Bukhari da Sunan Zaki a wannan yammaci na Laraba yau biyu ga watan Jumada Thani hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da daya da watan biyu da watan uku miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan majalisi namu na mako mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwajin sayyid min al-sayyid al-sayyid wallafar babban malamin nan shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abubakar ibn sayyid al-jawziya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 52 cikin wannan littafi a gabanin nan akwai wata da muke karatu da ke a maso da yake alam kalli na uku da yara su ranar musulun kai sau da aka musa su a zuwa allah su wani wata ana ba su samata da marama da kanta da sauke da makwancin sa yalwata masa shi da aikin sa abin da ya bari na jami'a da ba su juriyar mutum a kamar yadda ko muke kai ɗan uwa a tattalin awwal ya yi da shan a jiya saboda ta na biya ce da kabirin ta da biyu kuma ya samu kyakkyawan sakamako da duk aka yaba don yanzu ba an yi wasiyar cewa ita abin da ya rubuta lokacin nasa a lokacin nasa ya samu wasiyar cewa a buga muna masa fatan alkhairi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya amfana da shi da amfana da al'umma da ilimin sa kuma kamar da ka sani da kwalifi awal abin da ya karanta shi ne abin da na karanta wato abu abu ɗaya muka yi da karatu da iri ɗaya muka yi a kuma tambayar ilimin hadisi ya a can kuma a masar ɗinsa abin da ya rubutu a kan shi ne hadisi sannan kuma a kofi ɗinsa abin da ya rubutu a kan shi ne hadisi saboda haka a cikin harkar hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake son don Allah subhanahu wa ta'ala ya masa game da masa za mu tashi a kan arrabi'atu wal arba'un fa'ida ta arba'in da hudu ko fa'ida ta arba'in da hudu daga cikin fawa'idul zikir amfanin ambatan Allah subhanahu wata'ala malam yace anna zikra ra'su shukri fama shakara Allah ta'ala man lam yadhkurhu ki ambatan Allah shine kololuwar godiyar Allah wanda duk bai gode wa Allah ba to ba zai ambace shi ba wato idan ana maganar godiya ga Allah subhanahu wataala to mafi kololuwar godiya ga Allah subhanahu wataala shine ka ambace shi ka tuna shi ka tuna ni'imar da yake maka da yayi maka a kode wajen yi masa biyayya da yi masa da'a wajen barin abin da ubangiji subhanahu wataala ya hana ka yi wannan ita ce kololuwar godiyar Allah subhanahu wataala wanda duk kaga baya wato baya godewa Allah baya ambatan Allah wanda baya godewa Allah wanda duk Allah subhanahu wataala ya masa ni'ima ko wata iri ya kasance baya ambatan Allah subhanahu wataala cikin lamuransa to wannan babu godiyar Allah tare da shi وذكر البيهقي عن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال يا رب قد أنعمت علي كثيرا فدلني على أن أشكرك كثيرا albayhaqi abubakar albayhaqi rahimahullahu ta'ala ya ambata ko ya kawo a cikin littafin sa shu'abul iman ya kawo daga zaid ibn aslam zaid ibn aslam tabi'i ne sun tabi'ai kuma madina yake cewa musa alaihi salam wato annabi musa kala ya ce ya rabbi ya ubangiji na qad an'amta alayya kaseeran kayi min ni'imomi masu yawa fa وَدُلَّنِي عَلَى أَنْ أَشْكُرَكَ كَثِيرًا فنونا من يبدأ بولي مكا ديوة الله سبحانه وتعالى ياي والنبي موسى عليه السلام نئمومي ديوة ya masa ni'ima lokacin da aka haife shi ya tsirar da shi ya kubutar da shi daga jabarutin fir'auna yayin da yake kashe yara kanana ubangiji ya kubutar da shi daga wannan sannan ya masa ni'ima lokacin da ya dawo da shi wurin mahaifiyarsa su zama ita ce su gaba da shayar da shi ya yi masa ni'ima lokacin da ya kashe wato ƙirƙi abin nan ƙirƙi lokacin da yake rikici da isra'ili ya kashe shi kuma Allah subhanahu wataala ya kubutar da shi nan ma ya zo madiyana nan ma Allah subhanahu wataala ya hada shi da wani bawan Allah da tije na kwarai ya zauna a karkashin sa ya masa kwado kuma ya aura masa yarsa wacce take ya ce mai kirki wacce take mai kirki mai kunya mai kamun kai sannan kuma ya Allah subhanahu wataala ya bashi annabi kace mafi kololi wani ila ya masa saboda ka Allah ya masa ni'imomi yawa ya sa a wani yake ka fara rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahira da mujrimin ya ubiyati ya ubangiji na ko dan ni'imomin da kai mu ba zan taba zama mai taimakawa masu laifi ba kaga yake bima an amsa alayya inda ce wa laqad mananna alayka marratan ukhra kace mun sake maka mai baiwa wato ni'ima a wani karo da daban lokacin da Allah subhanahu wataala ya bashi annabci ya umarce shi da ya abin nan lokacin da Allah subhanahu wataala ya bashi annabci ya buƙaci Allah subhanahu wataala ya haɗa shi da ɗan'uwansa ɗan'uwansa Haruna wa ja'alli waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri kay nusabbihaka katiran wa nadhkuraka katiran innaka kunta bina basira kaga anan ya roki Allah subhanahu wataala ya da sanya ɗan'uwansa Haruna ya zama mataimakin sa zai dafa masa a cikin wannan aiki da Allah ya dora masa na isar da manzanci zuwa ga Fir'auna karshe yake cewa kai da sabbi haka kafiran ya ubangiji idan mu maka tasbihi da yawa wa nazkuraka kafiran mu ambace ka da yawa shi kansa annabi Musa alaihi salam ya ambaci ambatan Allah da yawa cikin abin da zai yi wa Allah a matsayin godiya bisa ga ni'imomin da ya masa shi yasa Allah subhanahu wataala bayan ya ainihin nuna masa ganinsa da ido baro-baro a duniya da zai yi ba يأتي بشيء قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين الله سبحانه وتعالى يقول أن موسى نابع بك اصطفيتك على الناس برسالتي برسالتي برسالتي وبكلامي نابع بك na fifita ka akan mutane ta hanyar baka manzanci na da kuma magana da kai da dai baka ka rike gab abin da na baka sannan ka zama cikin masu godiya haka Allah subhanahu wata'ala ya umarci annabi Musa alaihi salam ya zama cikin masu godiya kuma annabi Musa alaihi salam dama ya alkawari shi zai ambaci Allah da yawa cikin sabuwarsa wanda wannan shine kuma ra'asin ra'asin shukuri kamar da Ibn Qayyim ya faɗa shine kololuwar abin da zai dan adam zai yi na gode wa Allah subhanahu wata'ala to shine anan Zaid ibn Aslam yana kawo wannan amma da gani ka san wannan yana daga cikin abubuwan da aka samu tayoyi daga Bani Isra'ila wato abin da ake cewa isra'iliya da zai rubin asirin tabi'i ne za haka kaga ba yadda za a yi ruwa ya kai tsaye daga annabi musa alaihissalam in annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne zai faɗi wani abu akan annabi musa domin shi ana masa wahayi amma a zamanin wannan babu wani wanda zai faɗi wani abu akan annabi musa sai abin da zai karanta a cikin littattafan banu isra'ila da ana tare da su ana zaune da su a madina haka koyuwar zaid ibn aslam ya karanta wannan magana ne a cikin littattafan banu isra'il ahlul kitabi yahudawa wanda suke zaune a madina baka ya ci gaba da ambatansa akan wani abu ne da bai saba wa abin da ya zo a cikin alqur'ani ba wanda yana daga cikin abin da aka yi halaccin a ambace shi cewa hadithu an bani isra'ila wala haraj wa irin wannan yana daga cikin يتي يا ربي قد أنعمت علي كثيرا فدلني على أن أشكرك أن أشكرك كثيرا قال اذكرني كثيرا سيتي لشيك أنبتيني بيوا فإذا ذكرتني كثيرا فقد شكرتني كثيرا إنك أنبتيني بيوا فكابولي من بيوا وإذا نسيتني فقد كفرتني إنكما كامن تارني فكابك الجميل saboda ka ambatan Allah subhanahu wataala alama ce da take nuna cewa bawa yana tuna ni'imar da Allah subhanahu wataala ya masa yana gode وقد ذكر البيهقي أيضا في كتاب شعب الإيمان عن عبد الله بن سلام قال قال موسى عليه السلام هكذا البيهقي أتكين دي وانا لتابنا آه شعب الإيمان يا كاو وتروايا إلهم وانا تكما لك عبد الله بن سلام كان عبد الله بن سلام إسرائيلي إذا من يهودي نيم وسلمتا هنا لك أحبار اليهود في المدينة فلسكما لهم يهوداوة a madina saurata daman can shi ya fi karanta abinda yake cikin littattafan yahudawa don haka babu mamaki don an rawaito irin wannan daga wajensa yake cewa annabi musa alaihi salam ya ce ya rabbi ya ubangiji na mashkuru allazi yanbaghi laka wacce godiya ce ta dace ai maka fa awha allah ta'ala ilaihi sai allah ya yi masa wahayi Allah ya zala lisanuka rabbun min dhikrillah ce kada harshen kai ya bushe yana danye shakar da ambatan Allah kaga wannan yana daga cikin wasikin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa al'umma cewa ɗayan mu kada ya bushe harshen sa danye shakar da ambatan Allah wato zama mai ambatan Allah a cikin dukkan yanayinsa dukkan a cikin dukkan yanayinsa ya kasance mai tuna Allah mai ambatan Allah da harshen sa ambatan Allah da harshe wani bangare ne daga cikin bangarorin ambatan Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka sani ambatan Allah yana kasancewa da zuciya da harshe da kuma gabobi wato da zuciya da harshe da gabobi amma shi ambatan Allah da harshe baya zama ambatan Allah na gaske har sai ya hada alaka da ambatan Allah da zuciya wato sai mutum ya kasance yayin da harshen sa yake juyawa zuciyarsa tana halarto abin da harshen yake tofawa amma in ya kasance kawai baki ne yake motsi amma zuciya tana zafare wato tana rafkane ba sai ba san me yake furtawa da bakinsa ba to wannan ba ambatan Allah yake masa haƙi ba Allah subhanahu wataala yana duba abin da ya taso daga zuciya da ita ce ma'auni ita ce ma'auni na komai da mutum zai abin da ya san zuciyar da nan ake ake auna to idan ya kasance abin da yake cikin zuciyar gafala ce tsantsanta ko ko a tunanin wani abu ne na duniya amma harshen kuma yana juya wasu kalmomi na ambatan Allah da shi ma bai san yana faɗa su ba to wannan baya karbuwa a gurin ubangiji subhanahu wataala saboda haka da annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yazalu lisanuka rabban bi dhikrillah ba yana nufin harshen kadai ya yi juyawa ba zuciyar kuma tana gaba domin zuciyar mutum ta gafala to ya shiga cikin wala ku sai man aghfalna qalbahu an dhikrillah in har zuciya ta gafala to wannan an samu an samu tazaro mai mai mai girma ta addu'a tana cikin ambatan Allah ko ita ana son yayin da kake yin addu'a zuciyarka ta rika kudure kudurci abin da kake faɗa ka rika sanin ka rika sanin me ma kake faɗa yasa duk addu'a da zaka koya kana yi da da harshen larabci to yi kokari a gaya maka ma'anarta a san cewa ne kake roƙo waɗanne kalmomi kake amfani da su na yaban Allah na jinjina ga ubangiji subhanahu wata'ala wadan kalmomi ne take amfani da su na tawassuli zuwa ga ka samu biyan bukatar ta a gurin ubangiji to wannan yana taimakawa wajen a karɓa addu'arka domin shine abin da ake kira huzurul qalb wato zuciyarka ta halarto lokacin da kake addu'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da hakim ya rawaito a mustadrak cewa roƙi Allah wa antum muqinu bil ijaba wa alamu wa alamu anna Allah la yaqbalu du'a kulli qalbin min kulli qalbin ghafirin lahu ku roƙi Allah kuna da sakankan cewa Allah zai ansa mu ko kuna jin yakinin Allah zai ansa mu kada ka rika roƙon Allah kawai kana yi 50-50 ko ya karba ko bai karba ba sai dai dai kika an ce abu jaraba barka jaraba wannan baya da amfani baya da amfani ka roƙi Allah kana jin 100% cewa ubangiji zai aika sannan yake ku sani kuma Allah baya karbar addu'ar addu'a da ta fito daga zuciyar da take rabtananniya zuciyar da take gafalalliya rabtananniya dole ne ma'anar gafalalliya rabtananniya shine bai san ma abin da yake faɗa ba zuciyar da kuma sai ba ta ma fahimtar abin da yake faɗa saboda ka lisanuka an yakuna la yazala lisanuka rabban min zikrillah ana nufin harshen ka ya dace da zuciyar qala ya rab inni akunu ala halin ujilluka an azkuraka fiha ya ubangiji annabi Musa ya ce ya ubangiji nakan kasance a cikin wani yanayi da nake ganin girman ka na in ambace ka a cikinsa a cikin yanayi da na kan samu kaina a yanayin da nake jin girman ka a ce na ambace ka a cikin wannan yanayi kala ya ce wa mahiya wanne yanayi ne kala a kolo junuba ce na kan zamo mai janaba irin wannan wa mahiya don kawai a ya bayyana abin da amma Allah Allah ai ba abin da bai sani ba Allah bai san me a ransa ba da yake san faɗa ya sani amma ya tambaye shi wa mahiya dan sai a fito da abin da yake so ya faɗa amma Allah subhanahu wataala ya san komai قال أكون جنبا أو على الغائط وإذا بلت لو كنت نكي جنبا ko lokacin da nake ba haya ko lokacin da nake bauri kaga duk wannan wani yanayi ne na rashin na rashin tsarki fa kala sai yace wa in kana ko da haka ne kala ya rab yace ya ubangiji kama aqulu to me zan ce kala taqulu sai yace ka ce subhanaka wa bihamdika wa jannibni al-adha wa subhanaka wa bihamdika qil al-adha sarki ya tabbata gare ka tare da gode maka ka nisantar da ni kazan sarki ya tabbata gare ka tare da godiya da yabo gare ka ka tsare ni daga kazanta ko daga cuta to wannan shi ma kamar da kuka gani abin nan ruwaya ce mu'adala ko tana cikin isra'iliya ba zai yi ka gina hukunci a kanta ba ba zai yi wa mu ɗauki hukunci a kan ya halatta lokacin da kake cikin wannan halayen guda biyu ko ba guda uku da raba ko ba haya ko ba wani ka faɗi waɗannan saboda ne saboda wannan in ba ya inganta to shari'a ce da ba ta mu ba muna buƙatar mu samu wani abin da ya mara mata baya a cikin shari'ar buƙatar ta zama shari'a ko ba ba daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai tsaye ba bare mu ce annabi ne ya faɗa kuma yayi shiru bai kawo gyara a cikin ba an fahimta in ko kula wannan Abdullahi bin Salam sahabi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farkon al'amari da yahudi ne tun da malaman yahudawa a madina daga baya ya musulunta ya zama cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam haka shi kuma kaga zai karanta wani abin da ya karanto a cikin littafin koyar da ba ba tun da bai ga wani abu da ya ci karo da namu na na musulun musulunci ba to kaga ba zai yi daidai da abin da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da kansa ba da yau ta aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi Musa ya ce to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam kas abin da ya faɗa gaskiya ne ba ma ko shakka annabi Musa ya faɗa din da bai faɗa ba annabi zai ce ya faɗa saboda haka ba za mu kira wannan abin cikin Isra'iliyar ba annabi wahayi ake masa ba karatu yake a cikin littafin Yahudawa ba bari a ce ana ya karatu sabanin wanda yake ba shi ba cikin sahabbansa ballantana kuma wanda da can cikin malaman yahudawa ke yin kirista don haka wannan subhanaka wa bihamdika wa jannibna al-adha kakka je ka dauke shi a matsayin zikiri kace ka samu zikiri da za ka rika yi a sai ka jira har ka ji shi kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amma dai anan abinda shi malam ya sa ya kawo wannan kuma gabaninsa malamai da suka ambata wannan suka ambata sun ambace ne sun ambace shi ne don su nuna cewa ambatan Allah subhanahu wata'ala yana da cikin godewa Allah wannan shine kawai bukata ba wai ana son a koyar da kai waɗannan kalmomin ne ba wanda suka zo a ƙarshen hadisi ana so ne a tabbatar maka da cewa ambatan Allah shine kololuwar godiya da Allah wanda shine abin da ke sai sun yake so ya ya tabbatar don farko ya ce mashukurun da biyar da biyar wannan shi ne mahallin shari to shi ne sai malam ya ce kultu a nan ibn qayyim sai ce to ga maganar kuma da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam za mu ji tayi daidai da wannan ko ta saba masa قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه عائشة رضي الله تعالى عنها تشي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا كسن ينا أنبتا الله أدكا ينا ينا وتقول ينا يكي يكن زموني أنبتا الله إن قوك لا ونن يا إليني لوجه أبن وجه رواية تا تا عبد الله بن سلام وبيجين جناته هو بعد موسى عليه السلام shi ma an nuna masa ya ambaci Allah a kowane yanayi ce wa in kana ko da a cikin halin janabar kake ko da a cikin halin da'i kake ba ya ko da a cikin halin abin nan rashin sahara kake saboda bauli to nan ma sai ce ya dul abin nan abin nan yazkurullah ala kulli ahyani wannan hadisi Imam Bukhari ya tashi mu'allaqan bi sibati tamrid yace wa yuzkaru an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu azwa karshe to amma Imam Muslim ya fitar da shi a cikin littafin sa ingantacce sannan abu sunan abu dawud tirmidhi da ibnu majah sun rawaito wannan hadisi yana cikin musnad imam ahmad hadisi ne tabbatacce malam yace walam tastathni halatan min hali min halatan min halatin ko ko min halihi ne ya yake aiki ya zamba shi walam tastathni halatan min halatin mutum eh eh na na su yawa ya fi da ya fi ya fi da wani hali yadda yake ni ma'ana halatan min hali amma kamata ya zama walan tattafi halatan min hala ba ta togace wani hali ban da wani hali ba ba ta ce ga wani hali da yake ambatan Allah a ciki ba ga wani hali kuma da baya ambatan Allah sau sai ala kulle kulle ahyani saboda kaga yana nuna ambatan Allah ko da yaushe yake وهذا يدل على أنه كان يذكر ربه تعالى في حال طهارته وجنابته sai ibn qayyim ce to kun ga wannan yana nuna mana cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama yana ambatan Allah a cikin halin tsarkin sa tsahara ta da kuma halin janaba wa amma fi halit takhalli amma lokacin da yake halin biyan bukata wato halin ba haya ko ba wali فلم يكن يشاهده أحد يحكي عنه أي باب wanda yake ganin sa a lokacin balle ya bada labari an fahimta ai tana na Aisha a lokacin ai ba za ta kai shi ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam idan kharaja irsal ila al-ghaib ab'ada madhhab ab'ada madhhab ko da ba annabi zai fita ba haya sai yayi nisa sai yayi nisa ba kusa yake tsayawa inda wani zai hango shi saboda kaga a nan a wannan yanayin ba wanda zai ce ya ga annabi yana ambatan Allah ko baya ambatan Allah walakin shari'a li ummatihi min al-azkar qabla at-takhalli wa ba'dahu amma abinda aka sani annabi ya shar'anta wa al-ummarsa abinda za su faɗa na zikiri kafin su shiga ba haya ko bawali wato kafin su shiga ba haya ko bayan su fito kafin mutum ya shiga ban ɗaki ko bayan ya fito ga abinda zai faɗa annabi ya shar'anta mutane al'ummarsa abinda za su faɗa ما يدل على مزيد الاعتناء بالذكر وأنه لا يقل به ولا يخل به لأنه لا يخل به إلا قضاء الحاجة وبعدها كما يجب wanda wannan yana nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna muhimmancin zikiri ko da yake akwai abin da yake nuna mana karin bawa zikiri muhimmanci kuma bai kamata a yi sakaci ko a yi watsi da zikiri ba lokacin da ake biyan bukata ko bayan abin nan inda qada al hajat wa ba'daha lokacin da za a biya bukata ko lokacin da za a shiga ko bayan an gama wa kazalika shar'a li ummatihi min adh-dhikri inda al-jima'i haka ne ya shar'a tawa al-umma sa abin da za su faɗa lokacin saduwa da iyali an ya kula ahaduhum ɗayan su yace bismillah اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا بسم الله da sunan Allah ya Allah ka nisantar da ke shaitan da gare mu kuma ka nisantar da jami'in da shaitan ka nisantar da mu daga shaitan kuma ka nisantar da shaitan daga abin da ka azanta mu wato ka nufi azanta mu da shi na na haihuwa daga wani hadisi ne sahihi yana cikin sahihai da cikin sahih bukhari wa muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci abin da mutum zai ambata na ambatan Allah a daidai wannan lokaci amma zikiru inda nafsi qada'il hajat to amma ambatan Allah a yayin da mutum yake cikin biyan bukata ba kafin biyan bukata ba ba kuma bayan biyan bukata ba yayin da yake cikin biyan bukata wa jima'il ahl ko lokacin da yake saduwa da iyalin a daidai tsakiyar lokacin fala raiba annahu la yukrahu bil qalbi to anan ma babu ko shakka ba a karhanta ambatan Allah da zuci ba ba da harshe ba da zuci ce ya rika tuna ni'imar Allah subhanahu wata'ala da ya masa لأنه لا بد لقلبه من ذكره saboda dole zuciyarsa za ta rika tuno wani abu ta tuno Allah subhanahu wata'ala wala yumkinuhu sarfa qalbihi sarfu qalbihi an dhikri man huwa ahabbu shay man huwa ahabbu shay ilayhi bai iya kuma hana zuciyarsa ta ta tuno abin da ya fito yayin da ya kasance abin da ya fito a gurinsa shine Allah Allah ya zama shine mafi soyuwa a gurinsa to bai iya cewa ga wani yanayi da yake ciki zai taushe zuciyarsa ya danne ta ta tuno abin da ya fito ba zai yi ba zai rika tuno Allah hatta irin wannan lokaci to kaga wannan tuna Allah da zai a wannan lokaci shine zikirul qalbi shine ambatan Allah din haka a wannan yanayi mutum yana ambatan Allah da zuciyarsa hatta a halatul abinan qada'ul haja lokacin da yake cikin biyan bukata tuna ni'imar Allah da yayi masa tuna girman Allah tuna wanda duk yana cikin ambatan Allah kuma zai iya danna zuciyarsa bai hana a wannan lokaci a ce ka shiga banɗaki amma kana shiga banɗaki ka manta da Allah ba zai yi ba sai kai su a ce ka manta da Allah dan kana cikin banɗaki musamman a ce irin ka shiga a matsadin nan eh kana cikin wani yanayi duk gumi ya ke so maka kana tsuguna a farko da za ka fara tunawa ka ce alhamdulillah a zuciyarka eh musamman a kasuwa ka rasa mataki da kyar ka samu ka ga ai wannan a wannan yanayi ai za ka ga girman ni'imar ubangiji to a ce a lokacin karka tuno Allah ina ba zai yi ba saboda haka shi yasa ce labudda abu ne da babu makawa falau kullifa alqalbu nisyanuhu la kullifa alqalbu nisyanahu la kana taklifan bil muhal da za a ce a daidai lokacin a tsora maka nauyin ka manta da Allah to an tsora maka abin da ba zai yi ba an tsora maka abin da yake muhal mustahil ba zai taba yiwa ba kama qala alqa'ilu kamar da mai faɗa yake cewa yuradu min alqalbi nisyanukum wa ta'aba ittiba'u ala an-nasim ana son zuciya ta ta manta da shi wato yana magana da wasu masoyarsa ko ta masofiyarsa ana so wai sai zuciya ta ta manta da shi ai bai yiwa mutumin da ya saba da wata ɗabi'a kuma a ce canza ai ba zai yi ba ya saba wa tabar tiba wa alal nakili an nakili min tabi'ati ila tabi'a min adati ila ada wani abu ne mai wahalar gaske ki to ni wani al'ada ta ce in so ku in tuna ku ko da to kuma a zo a ce yau in ban tuna ku ya kasance ba an fahimta to haka nan a ce mutum ya bar tuna Allah bayan ya san Allah ya san girman Allah ya san ilimin da Allah ya masa saboda yana cikin wani yanayi kai ya tuno shi a zuciyarsa wanda an dora masa abin da ba zai yi ba sai dai ai hakuri ba zai yi ba yasa malamai suka tattauna game da ambatan Allah subhanahu wataala a cikin yanayin rashin tsahara sawa'un yana tare da alhadath al-akbar ko al-asghar kun yayi karamin kari ne babban kari ne kamar janaba ko mace mai haila ko mai jinin ziki ko kuma karamin kari ne kamar mutum ya yi bawali ko kuma ya yi baki a lura ta kari to shin zai ambaci Allah ko ba zai ambaci Allah to malamai sun yi magana dangane da mutumin da yake mutumin da yake da janaba da mutumin da yake mai bawali da wanda yake ga'idi wasu sun ce ba komai don ya ambaci Allah wasu kuma sun karhanta masa ambatan Allah a irin wannan lokaci amma ba haramta ba wato da zai ambaci Allah bai yi zunubi bai yi laifi ba amma da ya fi kamata ya kasance cikin sahara cikin tabi'ai akwai wanda suke da wannan ra'ayi cikin sahabbai akwai wanda suke da wannan ra'ayi kamar Abdullahi dan Abbas akwai wanda suke ganin babu komai a kowane yanayi yana sawa'u cikin janaba yake cikin ya yi bawali ne ko ya yi ba haya bai yi alwala ba zai iya zai iya ambatan Allah shi ba makaruhi ba ne zai iya ambatan Allah da akwai abdullahi ibn amr ibn al-as cikin tabi'a akwai ibn sa'aba ibn abi rabah da su al-hasan al-basri muhammad ibn sirin da ibrahim an-nakhai wasu daga cikin tabi'ai suna ganin babu wani abu ba ba makaruhi ba ne wanda suke cewa makaruhi ne hujjar su shine annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin al-muhajir ibn qunfuz da yake cikin sunan abi dawud da ibn majah da yake cewa nayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama yana bawu assalamu alaikum sai bai an samu sallama ta ba sai da ya gama alwala sai da ya gama alwala ya abu da ke cewa alaikum assalam da ce jinkirta amsa sallamar ka da yayi yana nuna ya fi kamata ka ambaci Allah lokacin da kake tahara shi yasa annabi ya jinkirta bashi ansa don ansan da zai bashi akwai ambatan Allah shi da assalam assalamu ismu min asma'illah suna da cikin sunayen Allah ya su ambaci suna daga cikin sunayen Allah ba shi da alwala yana ganin babu kamala a ciki don haka sai ya jinkirta ambatan Allah akwai hadisin abin jihar lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi gawari shi kuma ya masa sallama bai an samu sallama ba sai da ya kai mama sai da ya kai mama sannan an samu sallama ya ce ina akrahu an azkura Allah ala ghairi sahara inni akrahu an azkura Allah ala ghairi sahara ce ina kimar ko bana jin bana jin ina san ambaci Allah ba cikin halin sahara cikin shi ba to waɗannan hadisan su suka sa wasu ganin cewa kamala shine ambatan Allah cikin halin sarki amma su ma ba su ce zunubi kai ba yayin da ka ambata Allah shi abin amma ambatan Allah da ya shafi da zuciya halarto da ubangiji da tuno ni'imominsa da tuno girmansa wannan ba zai yiwu ba ga mu'mini a ce akwai wani hali da zai shiga ciki ya manta da Allah ba zai yiwu ba za ka kaga suna magana ne akan zikrul lisan ambatan Allah da harshe za ka ce mutum yana yana da janaba ko yana ba haya ko wani abu da ya atishawa zai ce alhamdulillah zai faɗa alhamdulillah daga alhamdulillah akwai ambatan Allah masu cewa makaru suka ce a ayaban ne kai ya ambata a daidai lokaci wanda suka ce ba makaru ne da suka ce ba wani abu ya ambata Allah ba wani abu ya ambata Allah hatta a cikin wannan yanayin ubangiji subhanahu wataala yana da girman da aka fi kuma waɗanda suna ganin girman Allah ya kamata ya sa ka a ambaci shi a cikin wannan yanayi kowanne kuma yana ganin girman Allah ne zai sa yake yake hujja da masu cewa a ambaci Allah suna ga girman sa yafi karfin a ce a kowane lokaci da ba za ka iya ambatan sa su kuma masu cewa ka a ambaci Allah suna cewa girman Allah yafi karfin ka ambace shi a daidai wannan lokaci saboda ka kowanne girmama Allah ya yi nufi ya yi niyya ba ba wanda ya yi niyyar kasa da haka shi yasa yace wa amma zikru bil lisani ala hadhihi al hala falaysa mimma shuri'a lahu ambatan Allah da harshe a cikin wannan yanayin wato yanayin da mutum yake nan da na na na abin nan na halatin halat takalli yana za'idi ko yana bawani ko yana ko yana saduwa da iyalinsa to ambatan Allah a cikin wannan a daidai wannan lokacin baya da cikin abin da aka shar'anta mana ولا ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم bai kira mu zuwa ga wannan aibin ba bai nuna mana yinsa yinsa daidai ne ba wala nuqila an ahad min as-sahabati radiyallahu anhu ko ba samu daga cikin sahabbai wanda yake ambatan Allah a cikin daidai ne wannan yanayin ba wa qala abdullah ibn abi abi al-hudayr inna Allah ta'ala la yuhibbu an yuzkara fi as-sufi ila ibn abi al-hudayr sai Allah subhanahu wa ta'ala yana san a ambace shi a kasuwa wai yuhibbu an yuzkara ala kulli hal yana san ambace shi a kowane yanayi illa ala al hala sai lokacin da mutum yake ba haya ko gobe sai yake bayan gida malam yace wa yakfi fi hadhihi al hal a halin da mutum yake cikin bayan gida ko yake cikin bawli ko ga'i abin da zai ishe shi ya ishe shi a wannan lokaci istisharul haya'i jin kunyar ubangiji zuciyarsa wal muraqaba ya duka cin Allah yana ganin sa yana sane da abin da yake ciki ya rika jin wannan alansa wan ni'mati alaihi wan ni'mati alaihi ay istish'ar an ni'mati alaihi fi hadhihi hala ya rika jin ni'imar da Allah subhanahu wataala ya yi masa a wannan yanayi wato wannan yana daga cikin shi kansa zikirin ne a daidai lokacin mutum ya rika jin kunyar Allah ya rika jin Allah yana ganin sa yana sanar da halin da yake ciki ya rika shi cewa wannan abin da yake ciki wata ni'ima ce da cikin ni'imomin Allah to wannan kansa mala yace ya ishe shi ya zama zikiri wa hiya min ajalli zikiri yace yana daga cikin manyan zikirruka ba ka rika tuno wato ka rika jin Allah cewa yana ganin ka yana sanar da halin da kake kana jin kunyar ubangiji kana kana kana kana jin ni'imar da kake ciki a wannan yanayi ce yana da cikin manyan manyan zikiri ga ubangiji da Allah subhanahu wataala fa zikru kulli halin bi hasabi ma yajibu bi haka kowane zikiri a kowane yanayi yana gwargwadon yadda ya dace da wannan yanayi saboda haka akwai inda zaka yi zikiri da harshen ka da gaɓoɓinka a yadda kake sallah sallah ta haɗa zikiri da harshe da gaɓoɓi da zuciya duka gaɓoɓinka inda da kake tsayuwa da ruku'u da sujjada wannan juya gaɓoɓin da ka da kake yin sallah kake da suke wa Allah sannan karatun Qur'ani zikiri in ka tashi kabarbari da kake yi yayin tafiya rukuku ko tsagowa daga sujjada ko tafiya sujjada zikiri ne tahiya da za ka yi zikiri ne abinda za ka faɗa a sujjada ko a rukuku zikiri ne sannan ga abinda kake halartowa na kusuri da zuwa a cikin zuciyarka shi ma zikiri ne to da ka ga dukkan wani nau'i na zikiri ya tattara a cikin sallah shi yasa Allah ce wa aqimis salata li zikri saboda mafi girman yanayin zikiri da babu zikiri da kai shine sallah dukkan wani nau'in zikiri akwai shi a cikin sallah haka kaga yanayin sallah yanayi ne da ya tattari dukkan wannan yanayi na na zikiri lokacin da kake azumi shi kansa azumi zikiri ne a lokacin da kake azumi kana tuna wata ni'imar da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi maka da ya shi ya baka ci da sha da lafiya a yanzu kake fahimtar ni'imar ci da sha a wajen da yadda aka ce dan dakata daga faɗi kudu a rubuta zuwa faɗi a lokacin za ka iya tuna ni'imar da take cikin ruwan sanyi za ka iya tuna ni'imar da take cikin abinci mai daɗi yayin da ka ji yunwa ai za ka tuna akwai ni'ima a ciki wannan zikiri ne zikiri ne saboda haka a kowane abu akwai zikiri da hasabi ko wanda za a yi talbiya a daga murya kamar masu haji da zarfe ta alhajju al'ajju wa tajju cikakkiyar hajji ita ce hajjin da mai ita yake daga murya yana labbai kalmahun malakar daga murya shi al'ajju wa tajju kuma ya zubar da jini wato ya yanka da hadaya na masu zuwa su ce za su yi hajji amma ba sa son su yi hadaya su yi ifradi sai su gudu su ce za su yi na na aisha ko ma za su za su kiyasi da annabi ce alhajju alajju wasajju alajju shine daga murya yana da bai kadin sannan asajju shine zubar da jini yayin da ake yanka to wanda duk suna cikin zikiri amma wani zikiri ne da ya dace da wannan gurin da zarar aka gama hajji shikenan wannan tarbiyyar za ta yi ba za ka dawo iya ba kuma mun an ka sauka aji ko alabe ko sai ka labbai ka labbai ka an gama ba za ka ce za ka za ka taho nan kana labbai ka ba to wannan ba ta dace da yanzu wannan gurin da kake ba shi yasa yace kowane hali akwai zikirin sa da ya dace da shi wallahi ku bi hadhihi alhal at-taqannu bi thawb al-haya'i min Allah ta'ala shi abin da ya dace na zikirin Allah a wannan yanayi yana maganar yanayin takalli ka amanta yana maganar yanayin keɓantuwa domin biyan bukata keɓantuwa domin saduwa da iyali yace to abinda ake bukata ya dace na zikiri a wannan yanayi a tafannu bi saubil haya ibn Allah ta'ala ka sa tufar ka ka sa tufar kunya ta ubangiji ka rufe ka rufe fuskar ka kunyar ubangiji ka rufe maka fuskar ka a wannan lokacin shi ya dace wa ijlalihi da ganin girman sa wa zikri ni'matihi alaihi da kuma tuna ni'imar da ubangiji ya maka cikin wannan yanayi wa ihsanihi ilaihi fi ikhraj hadha al-adu al-mu'zi lahu ya kuma ka tuna irin kyautatawar da ubangiji ya maka har ya baka damar da zaka fitar da wannan babban makiyin naka wanda yake fitar da kai zai fitar da kai a cikin ɗan kamar an fanki wa ke allazi law baqiya fihi laqatalahu babban makiyin sa da cikin sa da ya Allah ya bar masa shi a cikin sa sai ya kashe shi kana jin baya ta fita Allah kiyaye ko bawali ya rike mutum ya kasa yadda zai to inda ubangiji subhanahu ta'ala zai rike wannan to sai sai ka ga an ce mutum ya rasu dole da ai ya samu usurul bawl ashe ka tsuguna ka yi ba haya ka tsuguna ka yi fitsari ba karaman ni'ima ba ce yawa ana wuce ta wannan ni'ima ba a tuna ta ba a tuna ta lokacin da al-samnun al-muhib wani mai jin san Allah subhanahu wata'ala wani cikin irin sufaye az-zufat masu gudun duniya masu jin su sun kai kololuwa wajen san Allah ba sa jin komai a ransu sai san Allah subhanahu wata'ala akwai san da yake cewa walaysa li fi siwa ka hazzun fa kaifa ma shi tafakkali yake irin wannan wato cika baki yake cewa ni ya ubangiji banda kai bana nema bana neman wani abu kai kawai nake nema ba ka duk abin da kaga dama ka jarrabe ni da shi ka jarrabe ni wato duk bala'in da zaka isa mun ka samu ni dai in dai na sami yardar ka na gama shi kenan sai aka jarrabe shi da fitsarin sa yake fita yake fitsari tunda zai dole zai sha ruwa da shi ya ji fitsari ya je tsuguna da fito ba kwana ɗaya kwana biyu kwana uku sati ɗaya ai an shiga bala'i sai ya rika gudu yana bi yana yawo yana bin makarantun allo na yara yana cewa fita fita ya ɗau fita ya ba uban kuɗin nan makareci addu'a fita ya na addu'a uban kuɗin nan ni makareci fita ya na addu'a Allah ya sauki da dayi wa Allah kai kariya to gashi ya a jarabe shi da abin nan sati biyu iya kiɗi ne to shi yasa ba ka taryo wa kanka bala'i wai kai dan kana jin ka shirya Allah ba a masa haka ka ji cewa kai ka shirya duk abin da zai faru ya faru a'a annabi sallallahu alaihi wa sallama fa la tatamannu lika al'adu fa idza laqitumuhum fasbir kada ku rika fatan Allah hada ku da abokan fadan ku ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون da kafin ku ga mutuwa san sa kuke a zo a zo a ka ji mutum yana ni wallahi ko sama da ƙasa za ta haɗe sama da ƙasa ko ko rufe gidanka ne zai haɗe da kai ko da nan bare sama da ƙasa to yasa a cewa bawa da yadda yake jin ƙarfin imaninsa to ya tsori ya tsoraci intisakul azima shine wannan abin da yake ji a ransa zai iya sai lokacin ya zo kuma ya zuba zuciya ka jira idan abin ya zo a nan ne za a gane ya sa ce fa idza laqitumuhum fasbiru ko fasbiru idan kun haɗu da su to sai ku jajirce ku yi hakuri amma kada ku rika cewa Allah ka yaki ko Allah kaza kaza a'a ku ne da wannan ba ya da kai to shi ne ya ce da kyautatawar da ya masa ya rika tuna kyautatawar da ya masa da ya ba shi damar fitar da wannan makiyin nashi mai cutar da shi wanda zai cutar da shi da zai tsawa a zama a cikinsa na kasa da huda ya kashe shi kan ni'imatu fi taysiri khurujihi kan ni'imatu tadazzi bihi to ni'imar da take cikin sauƙaƙe maka sauƙaƙe maka fitarsa daidai take da ni'imar ka same shi ta ciki ni'imar ci fitar sama ni'ima ce ki daidai da ni'imar ta samu وكان علي بن ابي طالب اذا خرج من الخلاء مسح بطنه وقال يا لها نعمه لو يعلم الناس قدرها لان علي ya kasance idan ya fito daga bahaya sai ya shafa cikin sa sai kai wannan ni'ima da girma take da ake mutane sun san girman ta sun san darajar ta wato ka shiga bahaya ka yi ta lafiya ka fito babban ni'ima ce ce da mutane sun san girman ta da sun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan ta to wannan abin da sayyidina Ali yake zikiri kun ga bai ce komai ba amma maganar da ya faɗa istisharu ni'matullahi ta'ala alaihi to wannan hala to yayin da yake cikin tsuguno din ya rika tuna wannan fa ni'ima ce da cikin ni'imomin ubangiji to ambatan Allah yake saboda ladan masu ambatan Allah yake samu وكان بعض السلف يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني مضرته wani daga cikin magabata yana cewa na gode wa Allah wanda ya ɗanɗana min daɗinsa wato daɗin abinci haƙiƙar na ci zan ji ɗanɗanansa wanda ma ne ba wanda zai ci abincin amma ba ɗanɗano duk daɗin abinci sai an zare masa ido an matsa masa bayan yana ci wani ma yana kakarin amai shi ba jin daɗinsa kai a gabansa so kake ya ci kai ma kana sha'awar da za a baka ka ci za ka ci amma shi yana kakarar amai zai zubar Allah ya cire masa kan abin to kai ya sa maka wannan kana ci ka ji daɗin abin wa abqa fi manfa'atahu kuma ya wanzan min da amfaninsa wato ya ci abincin abinda zai amfane shi a cikin abincin ya tafi gurin zai masa amfani sannan wa azhaba anni madarratahu ya kawar min da abin da zai cutar da wanda ba zai masa amfani ba ubangiji ya tattara su ya zubar ya ba shi damar fitar da shi wannan ni'ima ce wannan ibn abi shayba ya kawo wannan a cikin musannaf musannaf nashi nashi amma ya kawo shi daga al-awwam cewa yana cewa hujjatu anna nuhan yadda yake ba'du salaf inda na sa shi ba magana magabata bace irin wace ba'du salaf ana nufin sahabbai ko tabi'ai amma magana ce wacce ibn abi shayba ya kata a musannaf an kuma jingina ta zuwa ga annabi nuhu alaihi salam saboda ka wannan shi ma yana da cikin isra'iliya yana da cikin isra'iliya kamar ibn qayyim ya kashi dan ma'anar da take kunsa kawai inda aka samu tangarda da yake ba'd salaf ya ce ai wa yahki ba'd salaf anna nuhan qala to da zai وكذلك ذكره حال الجماع ذكره هذه النعمة التي من بها عليه hakanan ambatan Allah a yayin saduwa da iyali shi ne rika tuna ni'imar da ubangiji ya yi masa ana wa hiya min ajalli ni'amid dunya kuma yana da cikin manya manyan ni'imomin duniya fa idza zakara ni'matallahi ta'ala alaihi biha idan ya tuna ni'imar Allah da ya yi masa da wannan ni'imar da yake ciki haja min qalbihi ha'iju shukri to abin da ke motsa godiya a zuciyarsa sai ya motsa abin da zai motsa shi ya gode wa Allah a zikin zuciyarsa sai ya motsa shi fa zikru ra'su sukun to haka ambatan Allah shine kololuwa kololuwar godiya ga Allah wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam li mu'az annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa mu'az mu'az ibn jabal radiyallahu ta'ala anhu ce wallahi ya mu'az inni la uhibbuka ce wallahi annabi ce wallahi ya mu'az ina son ka fala tansa an taqula dubura kulli salatin kada ka manta a bayan kowace sallah ka ce Allahumma inni ala zikrika ya Allah ka taimake ni bisa ambatanka wa shukurika da gode maka wa husni ibadatika da kyakkyawar bauta gare ka ana hadisi na sahihi yana cikin sunan Abi Dawud sunan Nasa'i sunan Nasa'i da Imam Ahmad hadisi ne tabbatacce da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Mu'az yayin rantsuwa ce wallahi inni da annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa yace idan ka ɗayan ku yana son dan uwansa to ya saya ma ya gaya masa yana son sa idza ahabba ahadukum akahu falyukhbirhu idan ɗayan ku yana son ɗayan uwansa to ya gaya masa yana son sa zaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da tabbata wannan ce wallahi ya mu'ad inni la uhibbuka to wallahi ya mu'ad ina son ka wato babu babu babu falala da ta kai wannan babu dace da ya kai irin wannan annabi ya ce ina son ka sai da ta gama almar'u ma man ahabba wani ya gama mu'azir bin jabal yana daga cikin manyan malaman sahabbai a cikin manyan manyan sahabbai hadisai sun zo na falalarsa cewa ranar gobe kiyama shi zai ja zugar malamai saboda malamai da za su zo a ranar gobe kiyama su suna ba cikin tawabar to tawaga tawaga wajen to tawagar malamai shugaban cikin bu'az ta ibn jabal ya rasu shekarun sa bai talatin da hudu ko da biyar ba abban da suka mutu da wuri wuri amma yana da cikin waɗanda kuma ta cika da ilimi da annabi sallallahu alaihi cikin waɗanda masu aji da annabi ke tura shi ne ya tura ina yaman فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله bayan ya gama ya ya ya ya bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai koma sha sai koma sha da zama can dimashi can yaras to annabi ya taba faɗa masa yace wallahi mu'azu ina son ka fala tansa an taqula dubura kulli salat wannan shi zai nuna maka girman zikirin da aka koya masa annabi kafin ya koya masa zikirin sai da ya masa